أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ليس قلت نتي هذا باب واسع وانها هنيا توتتكي من يلوى وطريق نافع هنيا تمي أنصاري يعرفه من مارس تعليم الناس الكلمة جوا لا يقن yadda ake gogayya da sanar da mutane ilimi ya sani aw nahwahu ko makamancin sa innahu haqiqa idza urida alayhi hadha al-kalam fil qabiliyati idan aka bujiran masa da wannan magana a qabiliyarsa wajadahu ya samu wannan magana ka annahu nushatun manqula sai ka ce wani littafi ne da aka turo mimma jara alaihi bi zamanin ta'limi daga irin abin da ya gudana a lokacin karantarwa wa mu'anatihi da wato gogayyar shi unzuruhu yace ga duwa wannan littafi sun matsala sannan malam yace fa in kunta kayyisan idan kai mai kaifin hankali ne fadinan ne cikakken hankali haziƙan mai hazaƙa ladiban mai hankali واجعل هذا الكلام نصب عينيك wannan zance da muka yi ka sanya wannan ce a gaban idanka fa innaka taqrahu bihi an nafsika ahmalan idan ka sa wannan magana a gaban idanka zaka jefar da wasu nauye nauye ka tira ta masu yawa wasu kaya da kayayyaki masu nauyi da yawa fi mu'asharati asnafin nas da kake mu'amala da irin irin mutane nau'o'insu على اختلاف قبائلهم بسك ساقانا الذي قنسوا والله الموافق الله شنو الموافقة في المجالس السنية يا ذو أتمون للجاري على الأربعين النووية يتي نقطة لا وتفا إلى نم قال قال الإسنوي رحمه الله في بعض معلفاته وعلم ولما لم يافق أتمون للجاري yana magana fil hadisi a cikin hadisi da na annabi da yake cewa za arada Allah bil abdi khairan idan Allah ya nufi alkhairi da bawa saqa ilayhi man yuzakkiru man yuzakkiruhu idza ghafala sai Allah ya koro maka wanda zai maka wa'azi in ka rabkana to Allah ya nufi ka alkhairi kenan wa idza arada Allah bihi sharran idan Allah kuma ya nufi sharri da mutum ساق إليه جليس سوء فلا يقور مثل ممونا أبو كنزما ينهاه عن الأخذ بالموعظة والذي دنجا حناشي دو أذن الذي يخضع مثل ذلك قرار ولما تولى هارون الرشيد جل جل هارون الرشيد aka ba shi jagoranci na shugabanci na mutane jalasa lin nasi majlasan ya zauna a wani majalisi na mutane amman majalisin na amini kowa da kowa yana zauna a wannan majalisi fadakala alaihi bahalulun almajun almajnun wani taɓaɓɓe kamar mahaukaci mahaukaci sai zo ya zo wannan majauni na harun rashid wa qala lahu sai wannan bahalul sai ce da harun rashid ya amiral mu'minina يا ترك المؤمنين احذر جلساء السوء تجطورا زما دمونا نن أبوكي واعتمد جليسا صالحا تدوغر زما لأبوك زمان كركي وان يذكرك زي دلة تناتدك بمصالح خلقه لإرن أبوبوا نمصلها نحلتر الله زي دلة زي أمكتو أبن ليك ما تكوى ka yi mu'amala da bayan Allah da shi kaza kaza kaza zai rinka tuna maka idza gafalta in qarab kana wa nazar fihim idza la hauta kuma da duba a cikin mutane din idan la hauta wato kai wargi zai zai maka wa'azi idan ya ga ka kalle su kallo na wargi to sai maka wa'azi ce ba haka ya kamata kai mu'amala da bayan Allah ba fa inna hadha anfa'u laka lin-nasi irin wannan abokin zama in ji wannan bahalun ya ce da harun rashid irin sai kamata ka zauna da shi shi ya fi maka amfani walin nasi mutane ma irin wannan mutum ya kamata su zauna da shi don samun amfaninsa wa aksaru bil ajri kuma zama da irin wannan mutum shi ya fi yawan lada min ma ta fi bihi min saurin daga yawan azumi da kake ta yi wa salatin ko salar da za ka ta yi wa qira'atin ko karatun qur'ani da za ka ta yi wa hajjin ko hajji da za ka ta yi ka zauna da irin wannan to ya fi yawan sallarka da azuminka da karatun alƙur'aninka da hajjinka innar rajula yace haƙiƙa mutum kana yalqal kalimata inda zi as-sultan yakan ji wata magana a wurin wani sarki fa ya'malu biha sai ya aiki da wannan kalma da ya ji a wurin mai iko fa yamlau al-ardh fasadan yiwa wannan kalma da ya faɗa in ba mai kyau bace sai kaga yayi aiki da ita sai ya cika ɓanna a bayan ƙasa وقال جوانا بحلول يعني وحرون رشيد وعبي يتي وقال صلى الله عليه وسلم مزال صلى الله عليه وسلم فياتي إن الرجل حقيقة مسلم لا يتكلم بالكلمة والله يكم فتوة كلمة لا يلقى لها بالا بما دعمد وأن كلمة بميري تقومي به أما فيهوي بها إلى النار وأن كلمة ستجيفها شأتكوتا sab'ina harifan zai shiga cikin wuta saboda wannan kalmar da ya faɗa bai kula da ita ba shekaru ma tsawo jefa cikin wuta saboda haka mutum kiyaye harshensa wala takun ya amiral mu'minina ya sarkin mu'minin haruna rashid karka zama kaman qala Allah ta'ala fi haqqihi kamar wanda Allah ya faɗa cikin haƙƙinsa inda Allah yake cewa idza qila lahu taqillaha da zaran an ce masa ka ji tsoron Allah aka zada wani izza sai girma ya kama shi kamar shi za a ce mai ji tsoron Allah jil ismi da zulili fa hazbuhu jahannam to mai irin wannan wanda za a ce masa ji tsoron Allah ya ga shi da girmansa da komai ai a ce masa ji tsoron Allah to irin wannan fa wutar jahannama ita ce za ta wadatar da shi wala bi'sal mihad ma da mummuna da mashimfiɗa wani shi ne jahannama sai duk da shimfiɗa faƙaɗa lahu da wannan bahalul ya faɗa wa haruna rashid wannan magana sai haruna rashid ya ce da wannan mutum zidni ƙarai min wa'azi wa ƙala sai bahalulun nan taɓaɓɓan nan sai ya ce ƙala allahu a ya amiral muminina ya sarkin muminai inna allaha ta'ala allah maɗaukakin sarki قد أقال لك الناس الله فيا جاومك متعلي وجعل أمرك فيهم مطاعا يا سالم رنك في أشي دعبن لك فقا شيء أشي أي كتابة وكذلك أها وكلمتك فيهم نافذة دم كلمة لك فقا تكون ستاتبتا وأمرك فيهم وأمرك فيه وأمرك فيهم ماضيا الله يا سنيا lamarinka shi ne mai zarcewa duk abin da ka faɗa ya tabbata Allah ya koro maka mutane duk abin da ka faɗa ana ji kalmarka ita ce ka gani ko lamarinka shi ne tabbatacce wa ma zalika to Allah fa bai yi maka haka ba bai koro maka mutanen nan illa li tahmalahum ala al-ittiyan bima amara Allah bihi Allah ya maka haka dan ka dauke su ka dora su bisa da aikata abin da Allah ya umarni a aikata والانتهاء أما نهى الله عنه الله يباك وانا متاني دن كهنا سجا أبن الله يهنا وتعطي من هذا المال العرملاء كل دوك يرمى بيت المال أم باك إتني دن كبا وغواري وليتيم دمرايو والشيخ دسوه الكبير بابا وابن السبيل دمتفيه يا أمير المؤمنين إذا كنت يا فرد المؤمنين أخبرني فلان أم فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم واني يا بان لاباري شما واني واني يا باش لاباري شي واني ياتي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ياتي إذا كان يوم القيامة لرنا القيامة تزور وجمع الله الأولين والآخرين Allah ya haɗa mutanen farko da ƙarshe a wuri fi sa'idin wahidin a wuri ɗaya, ahbar al-muluka wa gairahum Allah sai kawo sarakuna da makamantansu wanda Allah ya ba su wato mutane. wau na min wulati umurin nasu daga waɗanda suke jibantar lamurran mutane su Allah zai kawo a wannan wuri ya haɗa su a wannan wuri ai kullum sai Allah ya ce da su alam umakkinukum fi biladi ban ba ku iko a garuruwa na ban haɗura ku kome su a gabanni wa aqilakum ibadi ashe ban sa bayi na su dinga muku biyayya ba kaga ko adibullah wa aqi rusala wa ulil amri minkum ashe ban ce mutane su muku biyayya ba la li jam'il mali mutane da na tara muku ba wai dan ku samu kuɗi bane wa hajjir rijal ba dan ku tara sojoji bane bal li tajma'uhum a na ba ku mutane ne dan ku tattara su ala da'ati bisa gabina wa tanfuzu fihim amri ku zartar da lamari na a cikin su wani hayi abinda na ce a yi ku tabbatar da cewa an yi wani hayi abinda na ce na hana ku tabbatar da cewa sun hannu wata ayyu auliya idan ce ku girmama waliyai na ba ku tazallu wa tazallu ada'i ban ce ku kaskantar da maƙiyana ba wa tansuru al-mazlumin min al-zalimin ashe ban ce ku taimaki wanda aka zalunta daga wanda suka yi zalunci ba ya harunu sai wannan bahalu ya ga harunu الرشيد wannan magana shine amirul mu'minin kuwa yace ya harun tafakkar dan haka kai tunani kai sai kun jawabuka wata irin amsa zaka bayar amma tusalu anhu in aka maka tambaya ga mutanen da Allah ya sa karkashin ka min amrillahi fi zalika ya ka gudanar da lamarin Allah a cikin su fi zalika al-mawqif a wannan matsayi na ranar kiyama aka maka tambaya wata irin amsa zaka bayar إذا حضرت إذا إذا حضرت إذا أكت أنظر كيفية القيامة ويداك مغلولتان إلى أنفك حنا ينكبيو أن أقم جيسو زوا وينكا وجهنم بين يديك جهنم بين يديك يا ذاك يكما قاوت جهنم قبلك والزبانية ملائكو زبانية ومنسو قرن متا محيطة بك سنكيو يدكي tantaziru mala'ikun nan suna jira ma yu'maru duka abin da za a za a bada umarni a kanka in an ce a tabbata da kai wuta ga sunan da tabbata kai ya za ka yi a irin wannan matsayi sabaka harun rashid harun rashid da yaji magana wannan mutum sai kuka buka'an shadidan kuka mai tsanani fa qala lahu ba'd hadirina wasu wanda suke zo da harun rashid da wannan bahalul a wannan wuri da aka yi masa wa'azi sai suka ce kaddarta ala amirul mu'minin majalisar kai wane ka bata wa sarkin musulmi majalisin sa ka zo ka fashi su sama a wannan zama fa qala lahum harun sai harun rashid yace da wa'anda suka wata wannan magana qultu lakum ai da ma tan na ga muku innal maghrura wanda yake abun rudi man garrartumuhu shine wanda kuka rude shi والسعيد من أرض إفا من بعدتم عنه شيء وندقك من سنة كبرتا ثم خرج من إذي سنة إذي فتا لقول فشيب حلول إبر ونن مزولنا هارون المشرك ويقام كبرتا يا كم هو أبي فانظر يا أهي يا كم قوانا تدوبا إلى هذه النصيحة بيا قولنا النصيحة تبع حلول وحارون بشير ما أعظمهما وإن النصيحة يقول وأماكن جرمان انتهى قال تعالى الله مدوكين سرقيتي ولكن لا تحبون الناس دي سيديكو باك وسمع في مكم فيها يا ذو أسكن بقيا وفائدة ذات فائدة لن ذكر الشيخ ضروق رضي الله عنه هو ضروق الله الذي شيا أنبتا أن من كان له قرناء سوء هو اللي كلمونا من أبو كي خرج عنهم يا رب الأسوء يفتح يفتح أركسهم وأراد ألا يرجع إليهم ينفهم يا رب الرسول صدقوا ما ورون صدا فليشخصهم يساس أقمن إذن وليصلي عليهم صلاة الجناوة يمس صلى الدعوة يا من يا فتحر كس آخذا من تكبيره صلى الله عليه وسلم يرقو تكبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا كبره على قوم bisa ga wasu mutane lam ya gazu ma'ahu manzala ya tafi yaƙi su ba su je yaƙin ba sai manzala ya musu kabbara ya manta da su kamar matacce kamar matattu sai annabi ya musu kabbara hudu irin yadda ake wa matacce matacce kuwa ya tafi ya tafi kenan ba zai dawo shi ma annabi ya rabu da su ya rabu da su kenan wa qad durrida zalika ma la haqiqa ko an jarraba wannan fa fasaha ya inganta قال رحمه الله ما لم يقل الفريدة يتقبل السوى مخالطة الأخيار ركن مؤسس وأصل كبير في انتفاع الطبيعة وعن غيرها تبني ولم يبن غيرها تجاوز ما قالت أساة الطريقة وفي مخالقة الأخيار هذا هرق لنا قطب متاني ركن ونركني لمؤسس يتوشي لقربي وأصل كبير هرق لمتاني ذا بقو أصلي لبضع في انتفاء الطبيعة أولا أمفال والطبيعة إذا كبرنا ذا قطب متاني طبيعة كبات لمن الكوف fa'an gaire ha tuguni hulɗa da zaɓaɓɓun mutane tana wadatar da kai gabarin hulɗa da mutanen banza, walam yi guni gairu ha, amma in kana hulɗa da mutanen banza ba zai wadatar da kai ba gabarin abutan mutanen kirki. Fadawi mana ce ka yi magani da ma ƙalat usatu ƙwariƙa da abin da shugaban na tsarika suka faɗa, inda suka ce kenan idan kana tare da mutanen kirki to babu shakka za ka amfanu in kana tare da mutanen banza babu shakka za ka cutu wato hulɗarka da mutanen kirki ya wadatar da kai ga gabarin hulɗarka da mutanen banza amma in kana hulɗa da mutanen banza har yanzu kana da buƙata da hulɗa da mutanen kirki muhalaqatu wa musahalatu al-akhbar ahyari hulɗa da abutan mutanen yaƙaƙƙu جمع خير شن أخياري وفي القاموس هذا شن القاموس الخير الكثير الخير كخير لكن يقول جمعه أخيار وخيار أخيار مخالفة الأخيار جمع خير وكما خيار وفي الجامع الصغير يا ذو أتكين جامع الصغير من لا يتي خيركم mafificinku man zakkarakum billahi shine wanda zai san da ku haɗu da su da shi zai dinga tunatar da ku Allah man zakkarakum billahi wa mulatuhu shine wanda da kun ganshi za ku tuna Allah wa zada fi ilmikum mantiquhu mafificinku shine wanda magana su za ta ƙara za ta ƙara ilminku wa razzabakum fil akhirati amaluhu mafificinku shine wanda aikinsa zai kwadaitar da ku bisa ga aikin lahira ladan lahira zai sa ku kaunace samu lada aikin lada wafi ya zo a cikin wato ya zo a cikin jami'in sagir manzo Allah ya ce khairun ashabi yayyan abokai sahibu shine abokin da idza zakarta Allah idan ka ambaci Allah a anaka sai ya taimake ka وإذا نسيت أن كمن قال الله ذكرك فيتنا لك وفيه يا في جامع الصغير من الله يتي لا أخبركم بنا باكو الأباري با بخيار خيار بخياركم ألا أخبركم بخياركم خياركم الذين إذا رحوا ذكر الله بنا باكو الأباري با دا zaɓaɓɓun zaɓaɓɓunku a cikin zaɓaɓɓun ma su ne wanda idan ru'u da an gan su zikir Allah sai a kama ambatan Allah wani su ne khiyarun khiyari an khiyari gani ai ma'ana idan ra'ahum nasu su wa'annan zababbu din da zarar mutane sun gan su zakarullah sai su ambaci Allah lima shahaduhu saboda abin da suka gani mutane a wurin wasu min husni sumti na da kyakkyawan kawaiti wa nuri salahi da hasken salaha واذكر أم أنبت في الجواهر في جواهر المعاني ما ليس إن هذا الحديث وإن حديثي لمن ذا لا يرشي خيار خياركم إن السنة والأمجن صاحب الله إن هذا الحديث وإن حديثي لا يخلق إلا في طائفة أو جماعة وإن حديثي يسي قبلتا كمرسوات وهم فاتح الكنوزي su ne masu matsayin na wani ta kaɗa na mafasil kuno su ne da an gan su ya kama ambatan Allah laman adahun banda wani su hattal hukum ashar kulubi a gani ko su ne masu wannan matsayi mafasil kuno wafi ya zo a cikin jami'in sagir manzo Allah ya ce ala ukhbirukum bi khairin nasi bana ba ku labarin waye mafifici daga cikin mutane ba wa sharrin nasi bana ba ku labarin waye mafi sharrin mutane ba sai manzo Allah ya ce inna min khairin nasi rajulan daga cikin fiyayyun mutane akwai wani mutum amila fi sabilillahi azza wa jalla wanda ya aiki dan ɗaukaka addinin Allah ala zahari farasihi a bayan dokinsa أو على ظهر بعيره كو عبار رأسنك أو على قدميه كو بسك قوافنك حتى يأتيه الموت حرمته أتظمنا wanda ya je yaƙi don ɗaukar addinin Allah sawa'an kan doki ne ko kan raƙumi ne ko ko a ƙafa yake ana ta yaƙi ana ta yaƙi har aka kashe shi domin Allah ya ce wannan yana daga cikin mutane waɗanda suke mafifita wa inna min sharri nas rajulan daga cikin mutane kuma akwai mutumin da ya fi sharri fajiran shi ne fajiri jari'a mai tsaurin kai ya ƙara'u kitaban lahi na karanta ƙur'ani la yar'awi ila shay'in minhu amma baya kamewa zuwa ga wani abu da alƙur'ani ya hani da shi wa fihi ya fa cikin jami'in sagir manzo Allah ce ya ummati mazaɓaɓɓu daga cikin al'ummata allazina yashhaduna Allah ilaha illallah suna da suka shaida babu abota da gaskiya sai Allah wa anni rasulullahi ni manzon Allah ne shararu ummati mafi sharri daga cikin al'ummata kuma alladhina wulidu fil na'imi su ne wanda aka haife aka haife su a cikin ni'ima wa guzzu bihi aka ciyar da su da ni'imar wa innama nahamatkum alwamu ta'ami amma nau'o'in abinci da suke ci ya shagalatar da su ya sa sun yi zari sun shagala gaba rukun Allah wasu yari ko kuma nau'o'in tsohon da suke sawa kala-kala ya shagalatar da su gaba rukun Allah wai ka mashtaku na fil kalami idan za su yi magana ma ba sa tattauna abin da za su faɗa duk abin da ya fito a bakin su kuma sai su faɗa wannan manzala ce sun shirar ummati wafi ya zo a cikin dai jami'in sagir manzala ya ce khairul muslimina wa daga cikin musulmi ne musulmi wane ne yafi zalatin man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi da yafi shine wanda musulmai suka kubuta daga harshensa bai zage su ba bai bata su ba bai ci mutuncin su ba bai aibanta su ba wa yadihi da hannunsa bai cuce su da hannunsa ba wannan shine musulmi in ji Allah kadul musulmi da gari wafi ya zo a cikin jami'in sabir da manzo Allah ya khairun nasi mafi bici daga cikin mutane aqra'uhum wanda yafi su iya karatu na alqur'ani wa afqahuhum da kuma wanda yafi su fahimta ta fiqhu ta ta ilmi fi dinillahi a cikin addinin Allah wa atqahum lillahi wanda yafi tsoron Allah wa amuruhum bil ma'ruf wanda yafi su yawan umarni da kyakkyawa وأنهاهم عن المنكر والذي سحل المؤمنة وأوصلهم للرحم wanda kuma ya fi su sadar da zumunta to matsala ce wannan shi ne mafificin su warwa abu huraira radiyallahu anhu abu huraira Allah ya zai shi har wai to yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zalla sallallahu alaihi wasallama wa qafa ala nasin julusin ya zo ya samu wata mutane wasu mutane a zaune ya tsaya a kansu قال في من ذا الله يتي ألا أخبركم ثم بنا باك لاباري بخيركم لو أن فيك فيه أتكنكما أغلكم من شركم بنا زي مكو هاي ما في شركم وهاي ما في الخيركم فسكتوا وإن مثلا القوة فيشم فقال ذلك ثلاثا حسن من ذا الله يفتح سوءكم باكو لاباري ما في بيتي أتكنكم لما في شركم تلو ba ku labarin mafifici a cikinku da mafi sharrinku har sau uku ka gani ko suka shiru qala rajulun wani daga cikin waɗannan mutane sai ya ce bala ya rasulullah eh na'am ka ba ka ba mu labari ya manzon Allah akhbirna bi khairina min sharrina ka ba mu labarin waye mafi alkhairin waye mafi sharrin qala sai manzon Allah ta khairukum mafi alkhairinku man la yurja man yurja khairuhu shine da ake kaunar alkhairinsa wa yu'manu sharruhu ake aminta sharrinsa wa sharrukum sharrunku kuma man la yurja khairuhu wanda ba a kauna alkhairi a wurinsa wa la yu'manu sharruhu kuma ba a aminta sharrinsa wannan su ne mafi alkhairun ku wancan kuma shi ne mafi sharun ku rukunin ita wato hulɗa da zaɓaɓɓun mutane wani rukuni ne bibbammi aljalibin akwa yake wani rukuni ne mu'assasin mai tushe min assasar dara bai na hududihi wa rafa'a a ƙawa'idaha wa bina a afiyaha shi ne mu'assas wanda ya gina gida ya ƙarfafa wato jimshiƙan gida da gininta shi ake so mu'assas ko asalin kabiru haka nan hulɗa da mutanen kirki zaɓaɓɓu asali ne babba irtifa'i ɗabi'ati a wajen fa'idantuwa da ɗiba daga cikin ɗabi'a wa an shafi radiyallahu an karɓo ga imamu shafi Allah ya zama shi imamu shafi yace laula suhbatul akhyari ba dan muna zama da zaɓaɓɓun mutane ba ومناجاة الحق بعد كل منا مناجاة الله بالأسحار لقص سهر ما أحببت البقاء بهذا بهذه الدار دا بن سوما زونا الدنيا با saboda abuta mutanen kirki da ibadar da muke lokacin sahur ba dan su bara sai mu ce zaman duniyar ma ya ishe wa an shazili radiyallahu anhu kuma yace alayka bi suhbatil fuqara na umarce ka ka abuci fuqara فإنه لو لم يكن سنة سوفاية كوبا كومي أسوفاية إلا أخذهم بيدك لا كام هننك يوم القيامة لنا القيامة مع ما يحملون عن أصحابهم في الدنيا كوبا كومي الأكتس أبو تيسو saboda irin bala'in da suke ɗauke mutanen duniya min abin da suke ɗaukewa min al-masa'ibi na daga masibu ga mutanen duniya ka so su ko ba dan komai ba ko saboda wannan ba kama hannunka a ranar kiyama su ce ka suna ɗauke maka kuma musibu a nan duniya ko ba wani abu sai wa'annan guda biyu fi zalika kana fi zalika kifaya ita da Aisha wannan kurun ya isa a ce ka so sufaye za su kama hannunka a ranar kiyama su ce ka suna ɗauke maka kuma musibu da bala'o'i a duniya ko ba komai ko ba dan wani abu ka so su dan wannan ورحم الله من قال ما نجا الله يتقون ما لم يجي اسحب خيار الناس حيث لقيتهم خير الصحابة من يكون عفيفا والناس مثل دراهم ميزتها فوجدت فيه فضة وضبوبا وزيوفا إتي اذهب خيار الناس يا كتن قوى كأبو شذا وقمتاني حين لقيتهم بسن لك ذنسو فزمرسو خير الصحابة biyayyen abokai man ya kuna afifa wanda zama mai kamewa baya aikata banna wannasu kaga mutane misali da rahima daidai suke da kuɗi mai yansa ha kuɗin da zaka iya bambancewa fa wajadta fihim fiddatan a cikin kuɗi zaka iya samun azurfa wazayufa azurfa zaka iya samun ta jabu da mai kyau da jabu to da an hada su za ka iya ware wannan jabu ne wannan mai kyau ne za ka kuma mutane suke in aka haɗu za ka iya warewa akwai mutumin kirki akwai mutumin banza akwai akwai khiyarun nasi akwai shirarun nasi a cikin su wa man qala yace Allah ya ji wani malami shi ma da yace mukhalaqatu safihi fasadu ra'yin wa min aqlin wa min aqwa min aqlin mukhalaqatu al-hakimi fa innaka wal qarina ma'an sawa'un kama qadda al-'adimu 'ala al-'adimi da mukhalaqatu safihi kaga hulɗa da wawa kaga ni ko fasadu ra'ayi yana jawo bacin ra'ayi wa min aqalin wa min aqalin mukhalaqatu hakimi hulɗa da mutum mai hikima yana daga cikin hankali fa innaka kai wal qarin da abokinka sawa'un daidai kuke kama qaddal alimu ala al alimi kuma inda kaza za a gudu gurasa a cikin miya ko burodi a cikin miya kaga da burodin da miyar duk sun zama ɗaya ko to saboda haka haka kai ma kake tare da aboki wa man qala qala yace Allah ya kan wani ma da yace fa sahib yaran nas tanju min ar-rada wa la tashhad al-asrar yawman fatandama ya kai dan uwa sahib ka aboki yaran nas ke yin mutane in ka abuce shi tanju min ar-rada zaka tsira daga halaka ولا تفهم الأشرار كرك يدا كأبوتو عند الأشرار yau koda da rana ɗaya in ka abuce su ka san da ma za ka yi nadama ya kai dan uwa. To alhamdulillah sun tsaya. Fatiha da salatul Fatiha.
فاتحة لصلاة الفجر
غير المغضوب عليهم الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. تفتح لنا بحق ربك. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين